البخاري في كتاب الصحيح الثاني داخل الاختصاري هنا سجل البخاري wanda babban malamin shek ahmad al-latif al-zabiri ya kaɗaita shi za mu ci gaba da karatu daga hadisi na ɗari bakwai da goma sha ɗaya yana ƙarƙashin hadisi na ɗari bakwai da goma sha ɗaya yana ƙarƙashin tarjama ƙwarar da ƙasar jafa alamini باب إذا تصدق على بنيه وهو لا يشعر بابا دا zai bayyana mana hukuncin wanda ya ba ɗan shi sadaka amma ba a halin sanin cewa ɗan nashi bane ya ba sadaka kaga ɗa yana daga wanda ciyar da shi wajibi ne to sai mutum ya ɗauki sadaka ya ba da ɗan shi ɗaya yana daga wanda yake da haƙƙi na ciyarwa saboda annabi sarasa yana cewa shawara da wanda kake ɗaukar nauyin shi ko da ku wanda yake ba da biyu to kaga lokacin da mutum zai ba da zai zama to ya bayar ga wani ɗan shi ba wanda yake ci da ba a nan gurin ka sadaka labini zai iya ɗaukar gidan sadaka wadda take ta zakka amma annabi da zai da radiyallahu ta'ala anhu qala baya ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana wa abi wa jaddi daga ma'an bin yazid Allah ƙara da a gare shi sahabi ne na maki sallallahu alaihi yace baya ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam jaffa shine mubaya'a ana da ni wa abi wa jaddi da ma'aikina da kakana nan kamar yana ambata ni'imar Allah subhanahu wataala da ya mutu amma bi ni'mati rabbika fahaddith wanda yana daga babban ni'ima ni'imar musulunci kamar yadda ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul aqab yake ba da labarin bawa salihi wanda suka ce sayyidina abubakar ne da yake cewa rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarqa Allah ka kimsa mu akan in gode ni'imar da kai gare ni ni'imar da kai ga ma'aifana sannan kuma in zamanto na aiwatar da ayyuka na gari a sauran rayuwata to shi ne nan yake ambata ni'imar Allah ya ce ba ta rasulullah sallallahu na yi malam sallallahu mubai'a ana wa abi wa jaddi wanda mubai'a ga manzo da sallallahu Allah ya yabi wanda suka yi mubai'a karkashin itaciya da Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah subhanahu wata'ala yana sama hannayensu kaga shi yin caffa mubai'a ga annabi sallallahu abin alfahari ne ko da ko ba na waccan itaciya ba karkashin waccan itaciya wa khataba alayya kuma iya daga dai abinda na samu na ni'imar Allah wa khataba alayya annabi sallallahu alaihi wasallam shine tambaya mun aure ba an kahani aka bani aure kaga wannan yana ambata ni'imar Allah da alfahari da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ne da kanshi ne ma mai aure kaga tabbacin yarda da shi da kuma shine shi babu yadda za mu zo sallallahu alaihi wasallam ya je tambaya ma mutum aure matsar wannan mutum akwai cikar adala a tattara da shi ya ce kuma ku an ka'ani wa kasan ilai kuma dai doriya na kai kara wajen mazararsa sa abu na uku shi ma ke na nan sarasa ya bani gaskiya kaga shi ne lazim wa kasan ilai kuma na kai kara gurin mazara sallallahu alaihi wasallam wa kana bi yazid yace sababin kai karan ya kasance mahaifina yazid a kharaja da nanira ya fitar da waɗansu kuɗaɗe ya tasaddaku biha wanda zai bayar da su a matsayin sadaka fa wada'a inda rajulun fil masjid sai ajiye gun wani mutum a masallaci ya sanya shi wakilcin ya raba mashi wannan sadaka wannan ya nuna halaccin ka wakilta wani raba zakka ko sadaka ko dai dukkanin wani abu wanda yake na addini duk da kai da hannu da hannu ba ɗaya bane da wancan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa afaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu saboda haka kaga mutumin da zai dauka ya bayar da hannun shi ba ɗaya yake da wancan ba amma in ka wakilta to kuma hallau yayi wannan wa wadaha inda rajulin sai aje wajen wani mutum akan mutumin ya zaman to ya rarraba ya raba ma mabukata sai wannan mutum ya ba shi wancan ma'anabin yanzu ma'an dan yanzu saboda shi ma yana daga ahalin ya ga shi ma yana da wanda sun cancanci a ɗauka a ba su wannan sarƙa fajitu yace sai na zo fa akhadtu ana karfa fa taitu biha sai na zo da ita gida fa qala ma ayhin na da ya gani sai ce wallahi ma iyaka arabu yace ba kai ne ni ya in ba saboda inda kai ne ya za a haɗa fita da ita da gida ai ba ma buƙatar in sanya wakili fa khasantu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na kai karan shi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan wasu malaman suke ga halaccin kai ƙara tsakanin ɗa da ma'aini kai ƙara ɗa ma'aini ya kai ƙara ɗa ya kai ƙara ma'aini shi kaga lokacin da sarsa an samu haka maki bai kira shi ba da cewa ya yi aikata fantare ma uwaye kamar matar da baban ta yi mata arman dole kaga ta ka ƙara shi wajen maki sallallahu alaihi wasallam to akwai abin da musulunci baya lissawa shi a matsayin fantare ma uwaye kamar misali ɗaya ma uwaye nasiha wannan ba bandarewa ba ne saboda shi amru bil ma'ruf na an munkar wajibi ne na farkon kuma wanda zaka ma mahaifa kawai dai suna karkashin udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana kenan ka dauki hikimomi yanda zaka gamsar da su ka ganar da su cikin girmamawa saboda jagoran hunafa annabi ibrahim alaihi salam kaga ya kirayi ma'aidin shi zuwa ga musulunci ya mai umarni da kyakkyawan zalar sarsa ya kirayi abu talib zuwa ga musulunci saboda wasu sukan cewa aiwancin shar'u man qabla na duk da cewa kaga Allah ya ce kuma wahana ilayka an tabi millata ibrahim hanifa kaga ni wattaba millata ibrahim hanifa saboda haka ba rashin kumiya bane ba kan gare ma uwaye bane dan daya ma baban shi nasiha kuma sannan duk abin da ma'ayyin zai faɗi ma dan babu abin da zai faru ga dan kaga haka mahaifin annabi ibrahim alaihi salam shi ma kaga karshe dai yawa annabi ibrahim alaihissalam kashe ne cewa ma wa hajurni maliya ya kore shi ma daga gida tunda kana samun baban da in kan sheme nasiha sai ma kore shi ce na tsine ma albarka bakka da albarka kuma abin mamaki zaka ga waɗansu uwayen ma iyan suna musu nasiha ne saboda ko suna yin wani abu na shaye-shaye wani suna bayyana wani sako ne a hili ba wai koyi ya abu ne balle ka ce diddigi ya bi a wani abu ne ke a hili wanda duk duniya ta san abin abin kumeta ne sai dan yi amfani da waɗansu hikimomi ya mushi to ya ne kake so in dai kyale shi ka ya mutu da wani Allah zai iya kama shi shin ya kyale shi kuma ya kyale shi Allah zai iya kama su su duka kan wannan abin to kaga kenan wannan yana daga cikin baligi bane haka kuma in ya kama ma'ainihin yayi wani abin da yake ba daidai ba dan dan ya kai karan ma'ainihin wajen kakan shi ba zai ce ba ya mai rashin kunya ya yi wani abin da yake zalunci ne sai kawo ƙarar shi wurin wani wanda yake malamin shi ko nonin shi shi ba zai ce ba ni za ka kai ƙara na kaza allahumma sai wani abu ne na fallasa koyayyen abu misali to kaga bai kamata kai tsaye ya ci cewa ga shi ba abin da ya biyo baya saboda haka akan kawo wurin manzo Allah sallallahu wannan bai daga abin da yake uku duk da akwai waɗanda suke lissafa wannan suna kallon shi a matsayin abin da yake makaruhi suna cewa makaruhi ne haka nan to amma ma dama ya tabbata gashi wannan ba laifi bane ba daya ne ba je ba fata ba zai da ya faqala wallahi ma iyaka arat yace na ratsi da Allah ba kai ne niyyar aba fa da na wakilta wannan fa khasamtu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai karan shi kuma ki faqala yace laka ma na waita ya yazi kana da abinda kana fata na sadaka na ladan sadakar ka kana da wannan ladan sadaka naka wannan ya nuna mana muhimmanci niyya da kuma inna ma da kullum mar'in manawa kaga abin da yake madubi gurin Allah subhanahu wataala shine manufa din kaga manufar shi ya bada ne dan a bada ga mabukata wala kama akhadta ya ma'an kai kuma ma'ana abin da ka karba kai ma halaka ne a gare ka halaka ne gare ka wannan yake nuna kenan halaccin wannan sannan kuma sadaka ce wadda take karɓaɓɓiya in har ya zamanto an kyautata an kyautata niyya a ita in ya zamanto an kyautata niyya saboda haka abinda ake kallo kenan kyautatuwar niyya wanda kake ciyarwa ba za ka ɗauki ba sadaka ka ba shi misali ga wanda zaka ka ɗauka ka ba ma'aiwa ka ba iyanka ka ba a wannan ai kamar in ka ba su ai kanka ne zai dawo saboda ai ya toshe wani abin da da wajibi ne ka yi musu yanzu kuma sai zaman to kenan ka dauka ka ba saboda haka kenan duk wanda yana karkashin ka kana ciyar da shi to ba shi zaka ba sarka sai ka iya tsara da ita zuwa gaba babu man amara khadimahu bis sarqa wa lam yunawil bi nafsi baban da zai bayyana mana hukuncin wanda ya umarci yaron shi da raba sadaka bai meka hannu da hannu ba shi kamar mutum ya wakilta yin sadaka ba tare da mutum ya karba ba da hannu manzo sallallahu alaihi yakan wakilta sai da na ali bangaren yanka dabbobi na hadiya ya yanka kuma ya raba kamar yadda mutum ya je haji kaga zai yi wakala ne bangaren hadiya haka layya ma za ka iya sai ka wakilta wani ya zama haka zakka ma za ka iya wannan sadaka ta tabarru'i kana iya sa a hannun wani kamar masu sa a hannun khairiya khairiya ka wakilta ka ɗauki kuɗin ka bada da sunan su raba duka wannan yayi man amara khadimahu bis sadaqa wa lam yunawil bi nafsi ana aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza anfaqat al mar'a min ta'ami baytiha in mace ta ciyar daga abincin baitiha gidanta kaga nan gurin zamu ga abubuwa guda biyu anfaqat al mar'atu min ta'ami baitiha mace sai ta ciyar daga abincin gidanta kaga ba a ce malin zaujiha ba saboda da bambanci da malin da kuma kenan tsa'ami dan nan gurin kaga ba ɗaya bai ke da ta je kes ɗin shi ta buɗe ta ɗauki kuɗi ta raba ko kuma ta ɗauko wasu tufafi shi ta ɗauka ta bada ko kuma ta ɗauko wani abin amfani shi ta ɗauka ta bada nan gurin ana zance abinci kaga abinci wani abu ne wanda dai kawai na buƙata ne kenan idan faqatul mar'atu min ta'ami baitiha idan mace ta ciyar daga abincin gidanta akwai jingina gidan zuwa ga ita macen wannan kuma sharrafawa ne na addini kaga mijin ne ya gina gidan ya yi gomi ko ya kama haya gidan amma sai aka ce sa'ami baitiya ghaira mufassaba da mi ita ma ra'iya ce wanda kuma aka ba kiwon abu aka hukunta shi abu kaga za iya shingina abun zuwa gare shi ghaira mufassiratin amma ba tana mai almubazzaranci ba a nan gurin ya sha bamban kaga ta ba da ɗanyen abinci kamar leda ta maka kamar misali wani kilo na shinkawa kamar wannan wannan kenan gaira mafusida ba da almubazzaranci ba amma ta zama to tana kwashewa tana rabawa to kaga wannan da kwai nau'in almubazzaranci in ku har za ta yi babban abu to dole ta kiraye shi shi mai abin kenan in ya halitta ba da haka na sona kana da ajarwa ya kasance tana da ladanta na bayarwa da sai bi ma an faɗa sababin wannan ɗauka da sai ta bada wani zauji ha ajaru shi ma mijinta yana da ladan shi bi ma kasa ba na tsaururin da tun da asali shi ne nemo to yana da ladan shi na asali wanda ya nemo tana da ladanta na wadda ta zamanto ta ɗauka ta bada wannan yana nuna mana karamci na addinin musulunci kuma haka ake so musulmi ya zamanto karimin mutum kar a same ka kana ƙididdiga ga matarka ɓangaren abin da ya shahi abinci ko kuma ya zama to ana dawa abinci na keke da keke kawai daga kai sai ku kawai kun san bakin gwargwaron kawai abinci ku duk wanda zai duro babu raban shi a cikin ya gidan wannan ba daidai bane ba wani alhazin misal zalim shi ma wanda yake mai tsare mangaza ko mai wanke-wanke ko mai boyi-boyi mai dafa abinci shi ma na da kwatankwaci wannan ya ɗauka ya bada mutum ne aka sa shi kenan wakilcin dafa abinci abincin nan na jami'a ne ko na likita ne ko na wani guri ne misali bayan ya dafa abincin ya rarraba sai ya hudda wasu 'yan kwanuka sai ya ba wasu wanda ba su daga waɗanda aka ce abinci aka ga miki ki dafa na biki sai kika dafa abinci wannan sai kika zuba ma makwabta kwano ɗaya biyu misali wannan duka ba a yi ha'inci abinci ne kake wakiltar dafa abinci a wani guri ko na wani sabga ko na wata ma'aikata sai aka hudda aka ba ba abinci aka ba almajirai to wannan ba almajiran da aka yi ba laifi ba ne ba duk da ba a maka izini ba to amma wani ɗan abu ne wanda ai bai kai bai kawo saboda haka wannan ba laifi ba ne ba tattare ba za a ba waɗance alhali kuma ga haƙul aini na waɗanda suka zama to sun gani saboda dukkanin wanda ka wakilta shi cikin abu ka jingina shi to shi amintacce ne sai dai ma in yayi almubazzaranci mutum ne yake wakiltar dafa abinci misali na jami'a ko wata ma'aikata sai yake sacewa ɗanyi to kaga wannan almubazzaranci sai yake hudda tarmus kaza misali ya sai da ma wasu masu rastora to kaga wannan munafunci ne almubazzaranci sai yake kwashe a abincin gidan shi kullum wannan ne ake ci alhali kuma ba zuba kasan shi da yake sai ɗebe gidan shi alhali kuma shi ana biyan shi ɗan kasuwa ne kaga dole tukunya gidan shi a kudin shi ne zai amma dinga sacewa wancan yana aika misali kar musu gidan shi gidan shi ba dora tukunya da wannan yana ciyar da iyalin shi haram kuma hadarin haram kaga a lahira ma kullu lahamin nabata bil haram fa nar aulabi a duniya kuma duk wanda ya ci haram babu albarka saboda haka kenan wannan da ya fita na yin gwargwado haramun la ya kusa ba zuwa ajara ba zai shi'an ladan junansu ba ya ragewa da juna wani abu ladan da za a ba mijin daban na matar daban na kuma wanda yake hadimi ke shi ma ba za a tauye ba nasu a bashi wannan ya nuna mana fadla na addinin musulunci da kuma yadda ɗan adam zai zamanto ya aikata wani alkhairin da bai manufaci shi ba kage yanzu anan shi mijin bai da matsaniya balle ma ya niyya amma tun da abin asali na shi ne shi bin shi ne sai zama yana da lada so zama mace za ta ɗauki abinci ta bada shi miji bai masani ba wannan hasanar da ya aika ga babu zancen riya cikin tago to yanzu wannan abin da ya yi shi in dai ba ya ɓata shi ba saboda yana daga hatsarin da riya take shiga cikin ibada har ma bayan ibada ta ƙare kafin fara ibada dole ka haƙurtar da zuciyarka kai dan Allah kana tsakiyar ibada dole ka haƙurtar da zuciyarka kai dan Allah bayan ka'ida ibada ma dole ya yi wanda zina la tubtulu sadaqatukum bil manni wal adha kar ku bata dukiyanku bil manni wal adha kaga wannan bayan tuntun an riga kida ma mutum zai dawo yana almanu ya dawo yana farfadin maganganu qawlan ma'rufin wa maghfiratan khairun min sadaqatin yatba'uha adha kaga magana mai dadi shine ayi hakuri Allah ba da hakuri yayi alkhairi daga abin da zaka dauka ka bada ka bi kuma da cutarwa ta mace Allah kare mu wannan hadith Imam al-Bukhari ya maimaita shi a kitabu zakka babu ajrul mar'a idza tasaddaqat aw at'amat min bayti zawjiha ladan macen da za ta ciyar ko kuma ta zaman to ta yi sarka daga gidan mijinta gaira mufsida in dai ba da almubazzaranci bane tana da lada saboda haka irin wannan bai kamata shi kuma miji bai sama mata tarnaki ba daidai bane ba akwai masu irin wannan sai kuma a babu ujratul khadim idza tasaddaqa bi amri sahibihi ghayr mufsid abu yu a babu qawli la ta'ala amsiku min tayyibati ma kasabtu babu la sadaqata illa an zahara bina baban da yake nuna mana la sadaqa babu cikakkiyar sadaka illa an zahara bina sai abin da aka bada bayan wadata kenan wannan la sadaqa nafai ne na kamal ba nafai siha ba ne ba ko nafai da ƙabu inda haka ne sai a ce kenan da sharaɗin sadaka dole sai mi bayan kawo da amma nan gurin kenan an kore cikakin ba wai an kore ba karbuwa ko kuma an kore ingantuwa an kore kenan kamala na sadaka ne wanda haka la sadaka illa an zahara bina babu cikakken sadaka sai wanda mutum zai ɗauka ya bayar an zahara gina bayan wadatuwa amma in har sadaka ta cika sharuɗanta mutum ya ɗauka ya bada tare da shi ma yana da bukata wannan kuma ta yi kamar sai da na bakar da sai da na umar ya ce ba mu taɓa riga riga yana ba sai ya riga ne a nan sara sai umarnin sadaka na kawo rabin dukiya ta mi kabari na ce na bar rabi na ka rabi sai da na bakar ya tattaro duk da baki daya kaga kuma a nan gurin ba a ce ba wannan abin da ya tattaro ba da tunda akwai bukata ya ce mi kabar musu ya ce allah da mu kaga kenan akwai bukata amma dauka ya bada to in halin ta cika sharadin wannan mutum ya bayar kenan babu laifi ana karfafiya ce daidai na ana zancen kenan kamala ana jibin hizam radiyallahu anhu ana nabi sallallahu alaihi wasallam al-yadu al-ulya khairu min al-yadi as-sufla wa ibda bi man ta'ud wa khairu sadaqa an zahar ghina wa man yastaghi yu'tihi Allah wa man yastaghni yughnihi Allah daga hakim bin hizam Allah kare yarda a gare shi daga maki salasalam ya ce annabi salasa ya ce alayyadul uriya khairu min alayyadul sufla hannu wacce take madaukakiya alayyadul uriya hannu madaukakiya khairu min alayyadul sufla alayyadul uriya ita ce kenan hannu wadda take ta sama mai dauka ta bada mai dauka ta bada shi yasa kenan sai a annabi salasa ya fassara alayyadul uriya ita ce almunfiqa ko almunqiya mai ciyarwa sau da aka aliyadul uliya tsari min ilayin sufla wadda take hannu madaukakiya shi an kira ta nan da al'uliya saboda madaukakiya ce hissan wa ma'ana kaga wanda zai bada ai hannun shi take sama mai karba ta shi take kasa wanda zai bada shi yake tsaye mai karba shi yake dan rusunawa ka gani sau da haka mai badawa shine wanda yake mai dogon hannu sabanin wanda yake mai karba to yanda hannun shi take al'uliya a zahiri to haka al'uliya a bangaren abin da ya shafi haɓaka dukiya haɓaka dukiya saboda ma fakatu mishin ba wa to haka kuma a lahira ma wanda yake mai bayarwa Allah shi ne sama mujahidi bai je jihadi ba sai da wannan mai bada da ya ɗau kuɗi ya bada sannan aka je jihadi masu sallah ba su yi sallah da gina masallaci masu karatu a gina makaranta masu kaza aka yi to kaga alayyar kuliya shi yasa Allah subhanahu wataala da in zai zancen jihadi sai ubangiji subhanahu wataala ya fara da ciyarwa da dukiyoyi jahidu bi amwalikum wa anfusikum kaga da dukiyoyin saboda da dukiya sai ka kimsa mujahidi dari wanda kuma zai je da ran shi kawai kaga shi kwaya ɗaya ne to amma za ka iya kai baka je ba ka kimtsa mutum ɗari ka ba su guziri su ɗari kaga duk wannan mutanen ɗari kana da ladansu wanda ya je shi kadai nashi ne kadai gare shi shi yasa sai a gabatar da dukiya sama da nayi da dukiyar shi yake sama da nayi da kanka kawai alayyadul uriya shi yasa nan kiranta da alayyadul uriya yabawa ne da kuma fata da kuma nuna cewa lalle ɗaukaka ba za ta gushe ba tana tare da waɗanda suke infaki babu wata musiba ta duniya ko ta lahira wadda sadaka ba ta tunkuɗewa wannan abin khairun min al-yadi sufla wabda bi man ta'ul wabda bi man ta'ul ka fara da wanda kake daukar nauyin shi daga wanda suke iyalinka saboda haka wabda bi man ta'ul anan gurin anan sara sai umarnin farawa da wanda kake daukar nauyi wajibin farko ka ciyar da kanka saboda ranka ita take sama da ran waɗancan sura din kaga kenan wajibin farko ka ciyar da kanka ba wai gwaninta bace kai kin baka ci ba ka ba ma wani can gurin da ba a kai ka fara sannan kuma ka dawo da waɗanda ke ka iyali uwaye da duk waɗanda aka wajabta ma ɗaukar nauyinsu sai kuma a zo kansu kar ya zamanto iyali suna da bukata kuma ka ƙetara kana gwaninta a waje shi ne ya ce kiran wa da bi mata wa khairu sadaka wa khairu sadaka mabibicin sarka an zara ginin sarka da aka ba da an zara ginin kaga khairu sadaka fiyayya a nan gurin ya nuna kaga kenan kammalalliya cikakkiyar sadaka an zahara kenan wadda aka bada bayan wadatuwa ka gani bayan wadatuwa ubangiji subhanahu wataala ya ce suna tambayar ka menene za su ciyar sai Allah subhanahu wataala ya ce qulil afu ka ce musu abin da ya kingi daga bukata da ya zama su sun yi kenan wa khairus saraka an zahara kenan wa man yasta'if yu'iffahu Allah wanda ya nemi kamewa Allah subhanahu wata'ala zai kamar da shi wanda ya nemi tsiffa kamewa mutunce shi to kuma sai ubangiji subhanahu wata'ala kame shi ya arzuta shi da iffa ɗin shi ne a wani hadisi manzara sun sai ke cewa mai tasabbir sabbir hunna wanda ya hakurtar da kai shi sai Allah ɗabi'antar da shi da hakuri to haka man yasta wanda ya nemi kamewa kamewa daga kwadayi kamewa daga saban Allah kamewa daga duk abin da Allah ya haramta sai kuma Allah kare in kuma ya zamanto kai ne ka jefa hannunka to kaga yanzu ba za ka samu wannan taimakon ba sai a bar mutum da kanshi saboda haka kenan iffa in mutum ya nemi wannan to ya iffa ya iffa sai Allah ya kamar da shi inda ga sako ne inda ga kwadayi ne sai zamanto ya kare mutuncin shi to sai ubangiji subhanahu wataala ya wadatar da shi da abin da zai zamanto ya gamsar da shi wa man yastaghni yughni illa wanda ya nemi wadatuwa sai Allah subhanahu wataala ya wadatar da shi annabi sa ya faɗu laysa al-ghina an kasrat al wadata ba wai yawan hajoji bane walakin al-ghina ganin wadata ita ce wadata ta zuciya wadda ɗadan zai zamanto babu kwadayi shi yasa ma aka ce duk abin da ya zo maka min ghairi su'alin wala ishraf ba tare da kudai ba ba tare da sa rai ba wannan abu za ka iya ka karbe shi sau da haka wani ya tafi Allah wani ya tafi ne yi guni hilda Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatar da sau da haka akwai bukatar musulmi ya zamanto kenan bangaren ciyarwa ya san cewa akwai abin da yake a hannu kar yana daga abin da shaidan zai yi ma ga abu na wajibi sai tsallake ka daga na wajibi sai kai ka zuwa ga wasu abubuwa na gwaninta sai ka ga mutum ga bashi da ake bai shi kaga wajibi ne biya bashin nan saboda in bai biya ba za a daure shi a kabari rashin biyan bashin din zalunci ne haramun ne mutum ya zama ya taura ne ma mutum yana da hali ga bashi wanda wajibi ne sai mutum ya biyan bashin kuma sai ke yana wata gwana ga zakka ta wajibi mutum zai ki cire zakka ta wajibi sai je kuma yana wata sadaka ta gwana ga ciyar da iyali iyaye mutum bai ciyar da iyaye ba suna sai ka kuma gehe daya je na gwaninsa waɗansu gurare ke yana gina masallatayya yana ba da taimako can yana kaza can alhali kuma ga waɗanda suke ma'aifa da wanda suke makusanta a matsayi a takure wasu yunwa ma tana damunsu amma gefe ɗaya sai ka jance ya ba da gida can ya ba da mota can in wancan kungiyar kaza mawaka suka zo ya yi iyayen shi in ana balo sai dai dangi kawai su ji an ce ya ɗauki nauyin ekip kaza in ɗan balo an mai aihuwa ya saya mashi rago in ɗan kokowa zo su ne yan wata da kumiya duk abin da za zai gonin ta ta wannan bangaren amma gehe ɗaya in ya ga waɗancan sun tunkaro wajen shi zai ba da dama a buɗe musu su shigo inda yake in ku ga alamun wasu dangin shi ko yan uwa da kuma sai murcike fuska sai ta kawowa waɗansu bukatu wanda suke da wannan to kaga wannan yana da hatsarin gaske kuma yana daga abin da yake jayo ma mutum Allah kare mu samun kare arziki ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa al minbar annabi sallallahu ya faɗi yana kan minbari wa zakara sadaqa sai an basa sadaqa wa ta'affu da kuma kamewa wal mas'ala da kuma roƙo sai ce al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla hannu wanda take madaukakiya ita ce tafi hannu wanda take ta ƙasa fal yadul ulya sai ce hiya al-munfiqa ita ce mai ciyarwa kaga wannan manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya fassara wace ce al-yadul ulya ya fassara kuma wace ce al-yadul sufla sabanin abinda ibn qutayba a cikin gharibul hadith yace waɗansu daga sufaye sun tafi akan cewa al-yadul ulya ita ce wadda take mai karba sai ce waɗannan wasu mutane ne wanda zukatansu ta dadada akan bara shi yasa sai suke yaba ma abin da yake bara amma al-yadul ulya shine kenan hannu wacce take kenan mai bayarwa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara haka abul faraj ibn al-jawzi shi ma ya fatattaki wannan fahimta ta sufaye yace waɗansu mutane ne waɗanda kawai suke da suka zaɓen makawunan su ƙasƙanci shine suke yaba karɓa amma ya za a kwatanta wanda zai amsa da kuma wanda yake mai bayarwa hi almintika ita ce mai ciyarwa waliyar sufula hiya sa'ila hannu wacce take ta ƙasa ita ce wacce take mai roƙo babu tarih ala sarqa wa shafa'a fiha babu tarih ala sarqa wa shafa'a fiha baban da yake mana bayani akan tarih ala sarqa babu tarih ala sarqa wa shafa'a fiha baban da zai karantar da mu a tarih ala sadaqa muhimmancin zabar su da mutane ala sadaqa abu sayin sadaqa wa shafa'a fiha da kuma a shafa'atu fiha nema alhurma da kuma nema taimako a bangaren abin da ya shahi sadaqa abinda musulunci yake umarni akai shine umarni umarnin mutane da kuma zabarar da su a bisa sadaka da ciyarwa da kuma taimakawa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kore dukkanin alkhairi ga ganawa in dai ba ganawa da zai zamanto ba an yi umarni da yin sadaka ko wani abu wanda yake mai kyau ko kuma samar da maslaha a tsakanin al'umma saboda haka dukkanin taron da za a yi in dai ba taron da za a yi umarni da ɗayan waɗannan ba ne kenan ya zama to alkhairin shirgagge ana bi musa abdullahi bin qais radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza jaa wasailu aw tulibat ilayhi haja qala ishfa'u tujaw wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha'a daga abu musa al-ashari abdullahi bin qais Allah qara da gare shi yace manzala sassa ya kasance idza jaa wasail in wanda yake mabaraci ya zo mishi ƙa'ida na zuwa a nemi taimako ko a mutum ya zo bara matsar dai ya cika sharaɗin wannan to tambayar da yi a matsayin shi na wanda ya cika sharadi bai zama mushi laifi laifi yana kan wanda zai zama to ya yi roƙo ko ya yi bara alhali kuma bai daga ahalin cancanta wani kai kuma mai badawa babu inda aka ce kai mai bada don ka ɗauka ka bada ka yi laifi kai ba tabbatar ka bada kai ko umarni aka yi da ka bada to da haka matsar ka ɗauka ka bada kenan ladanka matabbaci ne idza ja'a husail aw qilbat ilayhi haja qala yaji ishfa'u tujaru ishfa'u kure mama mutane alhurma tujaru matsalan kai ne limami a masallaci sai wani ya zo ke neman taimako to wannan wakilci da zaka mishi ka zama tsani tsakanin shi da mutane a jama'a taimaka ma wannan to zaka samu ladan kamar kai ma ka dauka ka kamar kai ma ka dauka ka bada shine nan sara sai ce ishfa'u tujaru ku nema ma mutane alhurma za a ba ku ladan wannan nema alhurma wanda yau yin haka nan yana da wahala wajen mutane ta yadda za ka samu mutum shi ba zai bada ba sannan kuma ba zai yi umarnin wani ya bada ba wanda manzala sarasalam kaga ya ce tu'in sani'an aw tasana li akhra ka taimaka ma mai ko kuma ka aiwatar ga wanda yake fashi da shi in ba ka yi ba to sai ka taimaka sau da haka yin shafa'a akan a taimaka misali ka ce a taimaka ma wancan a taimaka ma jama'a kaza wannan shi ma kamar ka ɗauka ka ba da wa ya fi kuma allah yana hukuntawa a nan da na biyu sarasa a nishan manzan shi sarasa ma sha'a abinda allah su bani wata ala da saboda annabi sarasara allah ya ce ma ya tuku anil hawa in yi illa wahayi ba dukkanin abinda ma shi sarasa zai faɗi ko ya hukunta to kamar abin da Allah subhanahu wata'ala ne hukunta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle kar in samu mutum muttaki'an ala arikati ya ki shingide a saman karagashi ya qulu ma wajanna fi kitabillahi min halalin ahlanna abin da muka samu ko mu na qur'ani za mu halatta abin da yake na haram za mu haramta sai ce kusancewa abin da Allah ya haramta kwatankwacin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zamanto ya haramta sau da haka wa ya faɗi lahu Allah yana hukunta a ranar tsarin da biyu ma sha shi yasa za mu ga akwai hukuncin da bai zo ba a ƙur'ani wajibin da bai zo ba a ƙur'ani a sunna ya ce ga gani kamar irin su sallar idi kaga sallar idi a ƙur'ani ɓaro-ɓaro ba hutu ba ka ce sallar idi ƙarƙashin fasalli ya rabbika wani ha ka ga maganganu ake amma babu hadisi masu da ya nuna wannan shi ne amma gashi kuma ya zama to farilla daga farilloli ko kuma wajibi daga wajibobi saboda haka kenan wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha Allah ya hukunta wa a harshen manzon shi darasa abin da yake wannan hadisin bukhari ya maimaita shi a karkashin faɗin Allah man ya shafa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha wanda zai zama to ya nema wa mutane alhurma nema alhurma wanda yake kyakkyawa akan wani aiki na alkhairi sai zaman to kayi mu'awana ka nemi a taimaka ma mutum ko ka kama ma mutum ko kai gaba cikin abin abin da ba so kar ya zaman to kai gaban kuma dan kai a baka wani abu kawai misali ka zo ka baza cewa a taimaka ma mutum da kaza kuma abin da aka tattara kai kuma sai ka biya kanka cikin wannan Allahumma ya dai kai ma'aikaci ne na wata mu'assasa wannan kuma daban amma ka zo ka buɗe amawa na kaza an bada kuma kai ka tsakuro na abaci da wannan haramun ko kuma ka yi gaba ka nema ma kuma in ka mishi kuma daga baya ɗau gona bai zo kai ma ya baka wannan duka baya halitta bai daga cikin kuma shafa'a hasana shafa'a hasana shine wanda za ka yi shi yasa mutum sallallahu ya ce wanda ya ma ɗan uwan shi wata alhurma ko mai wani agaji sai ɗauko wani abu ya meka mishi to san cewa wannan waya ce abin da yake haramun ya ce abin da yake rashawa kenan wa yaqdi Allah ala lisan nabi ma sha imam al-bukhari ya maimaita a masajid ya maimaita babu tashbiqul asabi a mazalim babu nasr al-mazlum sai makama wanda aka zalunta yana daga shafa'a hasana haƙƙin mutum ya makale na jinin shi ko mutuncin shi ko dukiyar shi misali kai kuma ka shiga gaba saboda kana da hanya ka je ka kurkuto mishi haƙƙin shi don kame wannan kawai ka idan Allah shi bai daga abin da yake da abin da zai biya ka Allah ne zai biya ka sau da ka kalli sakamakon ka gurin Allah ba wai ya ɗauki wani abu ba ya baka a lokacin wanda wasu sukan mai da wannan shine hanyar kenan sana'arsu ko kuma abincinsu can gurin karasa ka zanka ya je ya amsa ya je ya fito ma ko kuma kana bin wani bashi ya shiga ya fita amma da niyyar dole ka biya shi kai har ma wasu suna da gwamnatin su ja ka su je gurin wani su ce a maka alheri kuma kawai don su ba a musu ba zai ce wannan amai kaza kaza aka bashi kuma ya yanka wani kasan su ya ba su to kaga duka wannan iya daga abin da yake baya halitta akwai abubuwan da musulunci ya bar shi a baban taimakekeniya a tsakanin al'umma musulmi sau da haka a babin na taimakekeniya shi baya halitta ka karbi wani abu wanda yake na tukunci ana asma bint abi bakar radiyallahu ta'ala anha radiyallahu ta'ala anhuma qalat qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tuki fayuka fayuka alayki daga asma bint abi bakar Allah ƙarin na gare ta wadda suna baba ɗaya da aisha radiyallahu ta'ala anha sai dai ma'aiwansu mata sun sha bamba sai da ita ba ɗaya ummu rumar bace kamar yadda yana ita aisha take ɗaya ummu rumar yana ita ba ɗaya ummu rumar bace ba mahaiyar asuma bata musulunta ba shi yasa ma ta tambayi manzo Allah sallallahu wani lokaci cewa inna ummi atatni rabiba mahaiyata ta zo tana kwaɗayin in taimaka mata a ba asilu ana zan iya sadar mata da wani abu sai manzo Allah sansa ya ce ki mata wannan kubata Allah subhanahu wataala sabkar da aya cewa babu laifi ga waɗanda suke akwai zumunci tsakankanin ku don kun taimaka musu ta ce ƙalale na biyu sarasa kuma tana daga wanda ake ba da misali da su wajen kyauta kamar yadda abdullahi bin zubair ya ce ban taba ba ganin masu kyauta guda biyu kamar aisha da asuma ya ce sai dai kyautanninsu ya sha bambam ita asuma da abu yana shigowa take ɗauka ta bada saboda wasiyar ranar sarasina ita kuma aisha takan tarawa sai ya taru sai ya zamanto kuma ta bada ita asuma abu yana shigowa sai ta zamanto kawai ta ɗauka ta bada shi yasa manzalar ta sai mata tun da ya mata wannan nasiha wanda yasa har ma wani lokaci abdullahi bin zubair ya ce lalle aisha sai na yi hajjatinta a kan yawan kyauta yawan bayarwa komi ya zo kawai tana badawa sai ce to sai na yi hajjatinta kan wani shi ne ma sababin da aisha ta yi mashi fushi har zuwa lokacin da ya nemi alburma wajen dangin ma'ayyar manzana sassanan suka je da shi suka koye shi a cikin ridani suka yi sallama suka ce muna neman izini ya umar muminina ta ce ku shigo a lokacin sai aka shigo da shi sai zo yana kuka ya nemi alburma wajen talawa to suna da wannan kyautar nan kalale na biyu salasalam annabi sallallahu alaihi ce mun latuki karki hana ki riki ya zama dokin matsayi a ciwo fayunka alaiki ke ma sai a matsayi a gare ki ma'ana sai zama to an riki ba tare da an baki ba saboda bayarwa shi ke sahika sai ya zama to mutum ya samu amma riƙewa to zaka ga shi yasa mafiya zaka samu marowata sun yi haɗuwa da kunci da tsanani da asara abinda za ka iya samun mutum zai ajiye abu bai ci ba abincin ha abincin ya lalace misali kaga ya yi asara inda ya bada zai samu a duniya zai samu a lahira zai iya ajiyewa abu hal abin ya lalace ba tare da ya ɗauka ya bada abin ba kaga da ƙarshe an yi biyu babu sannan kuma ga tsanani da kumci wanda yake na zuciya wanda mai riƙewa za ka ga yake samu ga kuma riƙewa fadala ta Allah subhanahu wata'ala wanda da wahala ka ga wani abu na a tausaya ya faru mai riƙewa an tausaya shi shi ne mazuwa sallallahu alaihi yake ba da labari a kan abu dinar wanda zai mai da kan shi bawon kuɗi wanda kawai shi gida hutun shi kan kuɗi ne damo shi ɓacin ran shi ya mai da kamar kuɗi shi ne ilahun yi ubari ba yarda ya rabu da kuɗi ko ta wace irin hanya kaga ya nan sarar sai ce sai asabu dinar wa dirham wal qatifat wal khamisa in huwa fi radiya wa lam yuta lam yarda ta'isa wa antakasa wa idha shika falastasa ko kaya ya taka ba za a agaza mai ba kan hujja wannan saboda me yasa shikin bai zaman to ba daga ma'abuta alkhairi da kuma bayarwa to sai Allah subhanahu wataala kenan ya rike ga mutum wanda yasa sai tana asma la qarin ra'a gare ta sassifanta da wannan sifatin wafi ruwaya la tuhusi karki dinga kididdigewa al-ihsa'u shine kamar kididdiga mutum ya zama to komi ka kididdige misali ka kawo bawon shinkawa amma nan bawon shinkawa ka kididdige kwanukan da zai kare ka rubuta ka kididdige kowane irin abu duk abin ka da ya face daidai da allura kana tare da shi duk wani canjin da zai makale sai ka bi diddigin wannan canjin rannan da kaza rannan da kaza to ba a san mutai zan musamman ma bangaren namiji kuma irin wanda yana daga abin da yake jayo kiyayya tsakanin maza da matan wanda yana jayo kiyayya shine ma za ka ga wasu matan sai su yi kokarin su ma mazajen su abin da zai zama to kawai mai bata wanda zai zama to kawai baya rikewa ka gani to irin wannan duk shi yake sawa kuma sai wani kulli ya zo a zuciyar sai ta rinka ga shi ba za a ji daɗi ba sai ya mutu kawai duk wanda zai zama yana matse ma iyalin shi to abin da zai biyo baya su iyalin za su so mutuwa shi saboda shi ba za a ji daɗi ba sai ya mutu kaga dole matar shi za ta so ya mutu tun kafin kurciyar ta ta ƙare saboda ana raye yana raye ba a jin daɗi ɗiyan shi za su yi fatan wannan abu to kaga me ya jayo mishi wannan riƙewa shi ne ya jayo mishi kuma yakan jayowa kenan rashin ƙauna na hakika ma bangaren abin da ya shafi kenan iyali da wuya kaga mutumin da yake da ruwa kaga matar shi tana son shi da wahala kaga wannan zaka ga karin ana samun rashin wanda wannan ne wani lokaci mughira bin shu'ba da yake ana bada misali da shi a dahiyatul arab wanda yake da wayo da dubaru a cikin larabawa irin su mughira iya daga ciki saboda haka sai ya zo neman aure yana da tijo da wani yaro matashi sai aka suka zauna su su biyun duka kowanne za a shi kenan tabbace shi aka ba su dama cewa kowa ya je shi a kankauna wancan matashi ya yi shiga mugira sai da ya tsari kuma ga shi yaro a kan shi ya zo shi shi ne matar take tambaye shi yaya gudanarwarka a gidanka sai ce ainihin komi na ina bin shi keke keke ba na barin daidai da taro na ya bace komi ina bibiye shi a bisa tsanaki nake tafiya kan tsari abubuwa to shine mugira yana da bayyana jin shi sai ce ka kashe kanka saboda haka yana aka ce ya ce ni kawai birgi guda nake ajiya kuma kan ya kare wannan kula ma kan ya kare kuma sai zama to na na kawo ni kuma ga kalli tantaunawa na cikin hadisi na ummu zar'u wannan matan da suka haɗu da ake bada labari da suka haɗu suka tantauna kowa ta wada halin mijinta ka kalli yadda waccan ummu zar'in ta ba da labarin abu zar'in da irin karamci da irin gadara da yadda suke santun mazajen waɗancan nasu shi yasa da wahala ka ga mace ta hoto gidan wani mai kyauta kuma daga baya ta yi aure ta zamna wata sati dai za ta ce ta nan ba gurin zama na bai saboda abin da aka saba na baya shi yasa in kana da tsauri ma aka ce mace wani mai hannu ne ya sake ta tun ka arme ta wato wahala ce za shi ba inda za shi ta gani saboda irin wannan ɗabi'a su da kansu mata musu so kuma yana jayowa mafi yawa duk yayya da kake gani ta nan ne la tuhsi karka dinga kididdigewa fa yusi Allah alayka kai ma sai Allah subhanahu wataala ya dinga kidid sai zama abin da zaka samu ko a sakace ki sai a daidaita ma bakin sa kawai shi ina samun jika kaza kawai kekere keke kawai nayi lissahi bakin wannan gwargwadon kudin nawa zuwa lokaci kaza na sa mai kaza na sawa kowai kai wani arziki biya zuwa ko ta ko ina kawai ba ta wani abu shi wannan ba ita tasadi ba ne ita tasadi shi ne kakkai almubazzaranci kakkai bukata sama da taka rashin ita tasadi shi ne yau kudi ya zo maka kawai ka je ka kudin ka san su ne kudin da za ka yi nan kawai ka je ka amore yau ɗaya gobe komi ya kare kuma shi ne almubazzaranci amma ba ya kata sadi ba ne ƙididdiga ƙididdiga da ba ya kata sadi da ba ƙididdiga da ba ya kata sadi da ba saboda haka kenan allah ba ya san ƙididdiga ƙididdiga kuma tana daga abin da take shayarwa kenan tsadar rayuwa ga mutum tsadar rayuwa ga mutum abincin gidanka ga gurgurai shi babu sadaka babu taimako babu kaza ba wannan ba shi da kyau la tu'i karka daure bakin ajihunka shi yasa kaga a ake ce maɗaura bin alwika maɗaurin sarka idanuwa ke ce a ina ne ka usai ka gani kenan la tu'i kar ka ɗaure bayan iya Allahu alaiki ke ma sai Allah ya ɗaure a gare ki in ka ɗaure a jiyunka babu na sadaka taimakawa tabarruki to sai zama haka akwai abin da ko da iya naka ne in wani ya zo mabukaci ba kai ba lissahi dama da shi amma ai wani abin da ya faɗo wani abu ne wanda yake a gidanka ma na iya faɗowa kana iya samun rashin lafiya to yanzu mutuwa za ka yi kenan wancan ma da ya faɗo yadda baka lissahi da rashin lafiya to shi ma wannan abin da ya faɗo ba ka yi ba lissahi da shi kawai ka cire abin da ya sauwaka ka yi wannan abin in kana ɗauka albashi kanka ce wata ya nisa akwai yadda in dai ka je gidan shi to idan a kafa za ka dawo in dai wata ya idan a kafa za ka dawo to shi in rashin lafiya ta kama ka ya za ka yi in wani iyalin rashin lahiya kama ya za ka yi kaga zuwa za ka yi la'allar ramto akwai wasu hanyoyi da kake bi to haka wancan ma da ya faɗo wanda yake da haƙƙi na wajibi a kanka ba ruwan shi da farkon wata da ƙarshen wata da kaza a kawai ka mushi abin da yake wajibi wa fi ruwayat Allah to sai fa yace saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce irdahi mastata'at irdahi kiyayyafa kiyayyahi mastata'at al-irdah shine kenan yayyani shine bayarwa kinaya ce akan ciyarwa da kuma bayarwa da za ce wani ya yayyaji wani ya yayyafa kaza to ki wannan mastata'at gurgurdan ikon gurgurdan ikon kaga alal musi qadruhu wa alal muqtir qadruhu babu abin da Allah ke dora ma bawa sai abin da zai iya shi yasa zakka ba a kallafa ma ba abin da ba za ka iya ba ciyarwa ba kallafa ma abin ko wanda zai zo tambaye ka bara ai ba ce ba zai ba ne shi ka goma kai kuma ba ka yi ƙarfin ta ba in ya kalli rigarka ya san gwargwadon abin da dama za ka bari in ka ba shi sama da wannan dama bai ba lissafi da shi kai ma kuma dama ka san gwargwadon abin da za ka iya ka ɗauka ka bada wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi a kitabul hiba babu hibatul mar'a li ghairi zawjiha mace ya halitta ta kan iya yin kyauta li ghairi zawjiha wa idha idza kana laha zawjun fa da kuma 'yantarwarta in tana da miji wannan ya halitta ta kaka kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallam asma wasiya ka wannan duk da asma tana daga mata masu sana'a amma za ta iya dauka a abu na gidanta ta bada saboda a dunkule ne kawai ya umarce ta da yin wannan babu man tasaddaqa fi shirki thumma aslama wanda ya sadaka lokacin yana mushriki kuma sai musulunta mutum ne kafiri yake sadaka da taimako da tausayawa kamar yadda da yawa daga halin kitab za mu ga kenan suke wannan abin in hal mutum ya mutu ba tare da ya musulunta ba wannan abin kawai sunan da ya jayo mushi a duniya shi ne saboda haka bai bai da wani lada saboda yana daga shurut na qabulul amal al iman Allah ce ba komai hana karbar ciyarwarsu ba sai dan sun kahurce mu Allah sun kahurce mu manzon shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sharadin karbar sadaka imani duk dukiyar da kaware suke ciyarwa ko tasaddun an sabilillahi wadda Allah ce innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillahi fa sayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabu ko kuma wadda za su bada dan neman suna da neman shahara ko wadda za su bada dan jayo hankali misali a gamsu da su a saki jiki da su su wata ya kasashe din na duniya su zama to sun yabe nan to duk dai wanda za su bada in babu imani ba za ta yi amfani ba amma mutum ya yi sadakoki da ayyukan alheri yana kafuri bayan ya musulunta to zai samu ladan wannan ana gimbin hisam radiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah ara'aita ashiya'a kuntu atahannasu biha fil jahiliya ba ni labarin ashiya wasu abubuwa kuntu atahannasu biha fil jahiliya wanda zamanin jahiliya nake bauta ma Allah da su atahannasu biha fil jahiliya nake bautar Allah da su a jahiliya min sadaqatin sadaqa da nake yi aw ataqa ko yantarwa da nake wasilata rahimi ko kuma sadar da zumunci fa hal fiha min ajrin ina da ladaci fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma aslafa min khair ka musulunta a bisa abin da ya gabata na alkhairi ma'ana da wancan alkhairan tun da ka musulunta to ka taho tare da kayanka wannan ya nuna karamcin Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah bai da buƙatar dukiyar da wanda bai ba imani zai bada duk irin yadda wanda bai ba imani zai ɗauki dukiya ya bada to wannan imanin nashi sama yake da wannan in ba imani Allah bai karɓi wannan wannan kuma yana nuna tsadar imani gurin Allah subhanahu wataala kaga duk abin da mutum zai iya kusantar Allah subhanahu wataala da shi in har ba imani wannan abin bai ba sannan ba babu burgewa da gwaninta ga mutumin da bai karɓa addini ba za ka ga da ko ɗan an ce kirista ne ko kaza ya ce ai wannan sun ma musulmi ai sun yi ma wasu musulmi a in kafiri yana da matsarar da duniya nan gaba ɗaya ɗauka ya bada ba za ka kwatanta shi ba da kurar hancin musulmi wannan abin da ya bada ai wata manufa ce ta daban ba don allah ne saboda haka kenan ba a- ba babu misali ma babu kwatanta tsakankanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba saboda ya ɗauki wani abu ya bayar wanda yake na daban kuma wannan ya yi shi ne kawai don manufa ta duniya shine abin da safana biyar hatimin tsari ta tambayi manzo Allah sarasara cewa babana yana aikata kaza yana aikata kaza yana aikata kaza sai annabi sarasara sai ce baban ku ya nufaci shay'un wani abu fa adaraka kuma ya riske shi ya bada dan a dinga ambata kyautar shi ya yi shuhura kuma kaga ya samu wannan yana daga wanda larabawa suke bada misali da shi wajen kyauta in ana so a kwatanta mutum da cewa gwanin kyauta ne sai a kwatanta shi da hatimin tsari to amma kaga da ita safana da shi ali bin mutum duk waɗannan da suka ga kyautar manzalar sassara sai da suka sallama suka yi racewa babansu maroci ne a wajen manzalar sassara su laraba suna ba da misali zamanin jahiliya da shi hatimu tsa'i to da ita ɗiyar hatimu tsa'i wadda aka zo da ita a matsayin ribatacciya ta ce manzala sallallahu alaihi wasallam kana da karamci ga abubuwan da kake yi kai mun baiwa kai ma sai Allah ya maka annabi sallallahu alaihi ce an an intar da ki ki je aka sa ma dauke ta a kai ta har zuwa gurin aminci tana zuwa kuma ta gaya ma ma'ayyin na ta gaya ma dan uwanta ta ce lalle ka je gurin wani saboda wannan ga irin abubuwan da yake ga irin abubuwan da yake shi ma kuma yana zan waya ga lalle ga wanda yake ya take wancan baban nasu wanda har ma ya zamanto abin buga misali da shi a wajen larabawa alam sara sai ce aslamta alama aslafa min khair wannan ya nuna mana tsadar musulunci kuma Allah baya karbar dukkanin wani ciyarwa da wani alkhairi da yantarwa wanda wanda ba musulmi ba zai kai kowace ma ibada sharadin karbar ta musulunci amma iya daga amfanin sadaka a duniya halga wanda ba musulmi ba ma misali in yana yi kaga yakan jayo mushi ci gaba na bangaren in dan kasuwa ne ko ma'aikaci ne ko wani kamfani ne haɓakar kamfanin kyakkyawan ambato da kyakkyawan suna tun kuɗe ma mutumin shari'a za a ce ba musulmi ba ne sai aikatar yana alheri sai a haɗu da wasu 'yan fashi to za ka ga dalilin alherin shi da ya shihura shi zai samu sassauci wajen waɗancan saboda la'alla alherin ya shahi waninsu to wannan wasu asibabu ne na ci gaba shi yasa za ka ga kafiran da suka gano mahimmancin wannan abin sai su dinga cire dukiyoyinsu suna ta taimakawa da wasu ƙasashe mu kuma mafi yawa da ke ‘yan Allah ba mu samu ne sai mu dinga tunanin ko ma mi aka kawo mana kamar ana nihinmu da wani sharri ne a akwai na abin da suke yi don neman suna kawai don a ce su suka yi kaza su suka ba da kaza ba wai don Allah ba kuma irin wannan abin ai ga musulmi ma kana samun shi wanda zai ta yin abu ba don Allah bai yi abu ka gani ba lalle ba ne abin da aka ɗauka aka baka suna da wata manufa a kai shi misali mazu Allah salasar shugabanni na kafirai sun aiko mai kyautanni kuma ya amshi wannan kyauta ki wanda ba musulmi ba ne irin sarkin misira kaga ya aiko ma manzara sassan kyautanni ya karba na habasha ya turo ma manzara sassan kyautanni a nan sara sai ya karba wannan kenan ya nuna mana allah baya karba sai wanda ya zamanto da kwai musulunci a tattare da shi sannan dukkanin wanda zai aikata ayyuka na ibada kafin musulunta in ya musulunta Allah baya sauye mishi dilla dan wannan abu babu ajr babu ajr al-khadim idza tasaddaqa bi amr sahibi ghayra mutasaddiq baban da zai bayyana mana ladan da wanda yake koyi koyi ko mai hidima yake samu in yi sadaka da umarnin mai gidan shi ba tare da ya yi almubazzaranci ba ana bi musa radiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi annahu qala al-qazin al-muslim al-amin wanda yake mai gadi ko mai tsaro ko wakili musulmi amintacce musulmi amintacce kaga na an kira shi al-amin saboda rashin almubazzaranci shi alladhi yunfiqu wanda yake zartaswa ba ma kala yi wutsi wanda yake ɗauka ya bayar ma umira bihi kamilan abinda aka umarce shi kamilan cikakke mu lura da nan kenan kamilan cikakke ba wanda an ce ya bada ba sai dinga yin gudu akwai wanda an ba shi dama ya bada sai dinga bada na banza an ba shi dama ya bada sai ya leƙa ya ba wanda suke nashi kawai kenan wanda umira bihi kamilan muwaffaran sannan kuma a yalwace tsayiban biyi nafsu kuma da daɗin rai da daɗin rai da bambanci da wanda za ka ga mai gidan shi ya sa shi ba da kaza amma yana jin haushi wanda yake ba da ba yana dankula musu bakan magana shi ho ba abin ba nashi bane an ba shi ya raba amma kuma yana gaigaya ma mutanen wadancan magana ko kuma ya ɓata rai yana jin haushi shi kuma ba shi bane ba mai bada shi wakilin badawa ne to kaga labudda ya zama da kodannan kamilan ya bada ba tare da yayi bange ba akwai inda zai bada abin sai yayi dadi amshi wannan shinkafa da kaza ba da raba wannan kaza kaza in ya zo nan gidan sai ba sai ketare gidan makiyin shi to ai kai ne makiyin ka ba makiyin wanda ya saka bane ba saboda haka da makiyin ka da masoyin ka duka wannan zaka dauka gaba ba zancen ka ketare wani gida saboda haka ya zama kamilan muwaffaran sannan abin cikawa tayyiban bihi nafsu sai ran shi tana daɗi in yana jin haushi yana bakin ciki yana ga almubazzaranci yana za ko mata ce to bai da ladan wannan wakala ilmi bai da ladan amma in yayi daidai to shi ma na da ladan fa yadda fahu ila alladhi umira lahu bihi ya bayar ga wanda aka umarce shi a nan gurin ba zancen kai matsayin wakili ne na raba ma marayi an ce marayi ka je kawai ka sa ama wasu takardar mutuwa mutum da baban shi da rai ka kashe shi a takarda kaga mutane suna irin wannan abu da an cewa kawai sai a ba a tattaro wasu takardu na karya kurum ba na mutuwa ba kuma gehe ɗaya ga wasu marayi can waɗanda marayi ne na hakika sai a je a yi takardu wanda suke na boge shahadatu su sai a kawo ko a yi takardar kuɗi ko kuma misali za a ce a kawo wanda ya harrace ƙur'ani ko wanda ya kaza kawai sai ya ji a cicciko ko wasu 'yan duniya wanda wani fatiha ma sai ka ci gyaran shi ko a ciccika shi kenan ciccika a hada kawai kuma gehe ɗaya ga wanda suka ce shi wanda zai taimako maharratan qur'ani ya ci yanzu wanda shi nazariyan ya yi bai ciki dole maharraci kamil za ka samu wanda ya fahimci kaza ka'idan wanda aka ce shi za ka in kuma baka yi baka ba wani shi wanda ya yin wakilin da ya bada mai dukiyar mu mawilin shi ya sabke nashi gurin Allah subhanahu wata'ala na jiran ladai kai kuma da kai kwaljan kai ne rayuwarka za ta ƙi albarka aikinka zai ƙi albarka kuma ka je lahira ka rama ma mutanen da da ladanka to kaga abin yana da haɗari shi yasa harkan kuɗi ta ba ta kowa bace ba kai harka na anan sanar sai ma abuzar wasiya kar ka karbi jagoranci kar ka karbi wajilci na dukiya ka gani saboda me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lalle akwai rauni tare da kai wa inna ha amana kana da inda wani zai zo shi zai dauka kawai ya ba mutum to kaga ka'ida duk inda aka ce ma an sa ka wakilci masu khairiyya harkar furoje duk wakilai ne wukala ne na waɗansu da suka sa amshira ba mun kaza har ma za a ce kai ma ga kuɗin ka gana ka an ware ma to wanda aka ce maka in aka ce raba a ƙauyen da magara ba za ka je ba ƙauyen wani gari ka raba in kuma ka cire da ƙauyen nan ka kai wancan ƙauyen sai ka rama musu kansu a lahira in aka ce ba ma nau'i kaza ɗan shekara kaza in ka ba ba ɗan shekara ba kana sana'i ka rama musu so da kai amini ne ko sannan kuma aka abin da aka saka mu ta wanda shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yada ko ilal ladhi umira lahu bihi sai mai abin ga wanda aka umarce shi da shi ka gani to ahadul mutasaddiqaini shi ma ɗaya ne daga waɗanda suke masu sadaka shi wannan wakilin saboda haka masu aiki a khairiyya ta marayi ko ta abin nan su ma ɗin sun yanda aka ce da daɗin rai babu cin zarafin mutane babu tozarta mutane ko kuma ɗauko ka waɗannan yara a zamu ne gashi a mahazan zakare ne kai ba musulmi ba ne kai ba ka san ladan rainon marayu kuma aka ce ma za a biya ka don mai tarayyar ladan a ciki to dan me zaka zo ka kori dan wancan ka gaya ma dan wancan bakar magana in aka dauko ga matsayin ka na wakilin da zaka kula da marayi sai kake zuwa gidanka kana kwana duk dan da ya lalace sai ya shake ka gaban Allah babu abu mai wahala kamar wakilcin gurin kwana na yara kaga aka ce mata hafiz aka ce mama hakan na aita wallahi ba abu mai wahala irin wannan in mutum bai hankali ba sai ka farar da tarbiyyar diyanka ka farar da rayuwanka duka baki da saboda wancan umarnin ya yi wani dina nukuwa su sa kuma alikum nara wannan ɗin kai ne gabaki ɗaya iyalinka ne dukansu yadda ɗan cikinka za ka mushi haka waɗannan ɗin duka an sa abin a hannunka to ba zancen ka je gidanka ka kwanta ko kuma ka zo kawai ka shiga ɗakinka ka kunna sanyi kawai kai kwancin ka bar ɗiyan mutane can gurin baka san bayan da suke kai da su kawai da sani wani ma ba za ta yi sallah asuba ma sai gari ya fara wayewa su ringa sallah asuba to aikin me kake da aka dauke ka ka gani ko kuma ka ce kawai in sun yi in busi ba wannan duk kuskure ne saboda haka kenan fa yadda ko ila ladhi umira law bi bihi ahlul mutasaddiq aini in har kai wannan abin to kai ma ɗaya ne daga masu yin sadaka duk da cewa ba dukiyar ka bace ba kai wakilci ne amma sai ya cika wannan sharafa imam al-bukhari ya fitar da wannan asalin littafin shi a wakala babu wakalatul amin fil khizana wakilta amintacci a khizana a bangaren abin da ya shafi taska da wannan ne shekul islam a cikin a siyasar shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya yace duk shugaban da ya ɗauko wani ya sa shi a gurin tattara dukiya wajen ko wajen abin da ya shahi yanko ko wajen abin da ya shahi zakatu rezor duk dai wani abin da akwai alaƙa ta kuɗi sai ɗauko ya sa ko wata ma'aikata sai ɗauko matakin warko wanda bai da ahaliya ya ce sau da mutane sun sha bamba wajen ɗaukowa in aka ce ma ɓangaren tsaro ne za ka ɗauko jarumi kwakwara ka ɗora in ka ɗauko saɓanin wannan bayi wannan jarumi ne amma ɓangaren amana yana da rauni kuma ka sani sarai a guri kaza ya yi handama da baba kere a can sai da ya buwaye mutane wancan gurin da aka sashi da kwai matsala can yana da sauran aibu yanzu sai ka ɗauko shi sai ka ɗora shi to a ranar lahira kai allah subhanahu wataala zai tambaya don me za ka hukunta musu mutumin da yake ba amintacce ba ya ce to labudda ya zama to duk wanda za ka ɗora a kowane babe daga babu ba ya zama to wanda yake da haliya ne a wannan jarumi shi yasa sai ce kenan alwakilin amin kirshi zana sanya wakili amintacce bangaren taska kenan bangaren tsaron wani abu wanda yake na dukiya babu zancen ka ce ai shi abin da ya ga dama aina mai kaza a lehin yana kanka wanda wanda ke ne zaman ya dora shi duk da shi rashin amana shi za a tambaye shi amma kai da ka dauko kasa shi to kai ma sai an tambaye ka akan wannan sai kuma a kitabul ijara ya ka babu lissu ijara rajul salih daukan kwalagon nagartaccen mutum inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin fiyayyen wanda za a ɗauki ƙwarugo shi ne ba sannan kuma wanda yake amintacci shi ma a ƙarƙashin wannan baya halitta ka ɗauko mutumin da yake da matsala na kuɗi hallau ka ɗora shi ka ta wannan mutumin na wakilta shi ringa biyan ma'aikata kaza kuma na samu illa a inda zai biya ɗin ya ringa cirewa wani abu kuma yanzu ka ɗauko ka ƙarasa shi misali shago ne gare ka ko kuma yan barema ne ka ɗauko ga yaranka shi yake biyan yan bareman nan kai jika bibi kake ba su amma ka taɓa kama shi yana cire musu dala 20-20 ku sauke motar nan kaza ka wakilta shi sai aka zo aka ce ma kaza hoyi ba mu kuma ka ji sarai sai ka kyale shi to a ranar lahira kai za ka cika ma wannan mutane don me za ka ɗauko wanda ba amintace ba ka sa musu shi ya dinga cutar su kuma ka kyale shi amshi raba ma mutane nan ka sa shi raban ka sanya ma mutane kwange kuma shi kenan ka kyale shi don ka kyale duk za a labta ma wani kaga kenan ashe jan aiki ne wajen sanya wakilci da goma ne sauran goma ne da sauran هذا ممكن يصير من سنة إن شاء الله نعم ها باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى baban da zai mana bayani akan fadin Allah subhanahu wataala fa amma man a'ta wa taqa ubangiji subhanahu wataala ya ce amma wanda ya dauki dukiyar shi ya bayar sannan ya ji tsoron Allah wajen bayarwa don Allah wa saddaka bil husna fa san yasiru lil yusra sannan ya gaskata aljanna sannan za mu sauƙaƙa ne hanyar shiga aljanna wannan aya tana nuna fadalar da take tattare da yin sadaka sadaka tana daga abin da take zame ma bawa sababin shiga aljanna kuma take zame ma bawa shamaki daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ka kare kanka daga wata ko da ka shirka kamar Allah zai ce bawa istata'antuka falam tut'imni na ne muka ciyar da ni baka ciyar da ni ba bawa zai ce kai fa ut'imuka wa anta rabbul alamin Allah ya zan ciyar da kai kai ne ubangijin talakai sai ce amma amma amma wajad amma alimta anna bi fulanin istata'amaka bawa na wani a duniya ba ya ne muka ciyar da shi ba baka ciyar da shi ba ai da ka ciyar da shi na wajen ta zalika din da yanzu ka samu wannan abin a wuce na to kaga bayarwa iya daga sababin da yake tunkuɗe ma mutum waɗannan musibu ɗin na gaba gaba wuta kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sanayu da ma'ruf taqi masari asu aikata alkhairi tana kare mutum daga mummunan ƙarshe shine sirrin da zaka mafi yawa ahlul ma'ruf da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahlul ma'ruf fi dunya kuma ahlul ma'ruf fil akhirah zaka ga mafi yawa masu aiwatar da alkhairi ba su fiye bayin ƙarshe mummuna ba su fiye bayin ƙarshe mummuna saboda sanayi da ma'aruf ta ƙi misali a su aiwatar da alkhairi tana kare mutum daga ƙarshe wanda yake mummuna Allah ma haƙi mumfiƙa malin khalafan Allah ka ba mai ciyar da dukiya khalafan kamar yadda manzana sarasala ya ce ma min yawon yusbihu al-ibadu fi babu wani yinin da bayi za su waye gari illa malakani yanzilan face akwai wasu malaiku biyu da suke sabbowa fa yaqulu ahaduhuma dayan su sai ce Allahumma aqim munfiqan khalafan Allah ka ba mai ciyarwa maiwa ubangi subhanahu wataala ce ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu kaga wannan alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala ne cewa ma faqatun min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda kuka ciyar na wani abu na dukiyar ku to Allah subhanahu wa ta'ala ne mai muku ne alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala kuma gaskiya ne sannan kuma ga waɗannan mala'iku da Allah ya wakilta wanda aikin su kawai yin wannan abin ga 'yan adam wannan ya nuna mana ƙaunar mala'ikun Allah ga 'yan adam da kuma yadda daga cikin ayyukan mala'iku da ubangiji subhanahu wataala ya halice su akwai ayyukan da suke da alaka da mu kaga kamar hamalatul arsh wanda Allah subhanahu wataala ya ce alladheena yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladheena amanu Allah subhanahu wataala ya ce wanda suke dauke da al-arsh da mala'iku ma da suka zagaye al-arsh wanda Allah ne ya san adadin wanda suka zagaye al-arsh ubangiji subhanahu wataala suna neman gafara suna tasbihi tsarkaki Allah suna kuma roƙon gafara ga wanda suke mumine suna kuma roƙa musu aljanna wadda Allah ya ma mumine alƙawarinta wannan kaga yana daga daurin mala'iku ga nagartattun bayi haka nan gurin nagartattun bayi da suke sadaka su ma akwai mala'iku na musamman waɗanda suke yi musu wannan addu'a kai duk wani aiki na gari da bawan Allah zai yi shi to zaka ga akwai wasu mala'ikun da suke tarayya da shi cikin wannan kamar wajen faɗin amin kaga ana ce amin mala'iku ma sukan cewa amin saboda haka kenan wannan yana nuna mana mahimmancin kenan nagarta da kuma yin ayyuka masu kyau illa malakani yan zilani face mala'iku biyu sun sabka fa yaqulu hado ma dan sai ce alama hatu munfikan khalafa Allah ka ba mai ciyarwa mai ba wa yaqulu al-akhir alama hatu munfikan khalafa Allah ka ba mai riƙewa asara da faduwa to kale ka kaga addu'an da kake samu wa addu'an mala'iku kai dai ka san a duniyar nan ba wani malamin da addu'a shi ta kai addu'an mala'iku to yanzu nan gurin mala'iku ne aka ce za su maka addu'a dan Allah da ka dauki kudi niki niki ka kai ma wancan yin addu'a tana yiwa ma addu'a ta ce ba lalle ba ta amsu nan gurin gashi kauciyar rabayin Allah za ka yi sababin ciyar rabayin Allah da za ka yi ba wai dan adam bane zai ma addu'a wanda la ya asuna Allah ma amara ma'asumai ne za su maka addu'a kuma a kullum addu'a nan suna yi ga waɗannan to da wanda mala'iku suke mishi addu'a da wanda kuma shi kuma yake neman mutane su mishi shi yasa wanda ya gane Allah ya gane addinin Allah ya kawai da ka samu matsala kai tawassuli wani abu ka na alkhairi na kaza kai tawassuli da wannan abin kai ta aiwatar da alkhairi da tausaya ma mutane da kaza imsahara salati wa qaymun tsanuka talin albaka wa yaghfir lahu dhanbaka ka shahi kaukan maraya ka ciyar da shi abinci sai ka ji zuciyarka in tana da gautsi da kaushi ta tausasa kuma Allah sai gafarta zunubi kuma sababi ne da yake shayewa jayewa shiga aljanna ibn hajar a cikin zawajir ya kawo kissa ta wata mata da ya faru da take da yara marayi ta zo ta nemi taimako da mafaka wajen wani daga cikin musulmi wanda ya ce yana daga salsala masu yi na ali ya ce ta ce ga shi mu eh, da yara marayi da kaza ina neman mafaka ya ki ba ta mafaka ta tafi gurin can wani wanda yake ba majuse ko ba ba yahudi ta ce ga shi halin da muke ciki ya taimaka mata ya ba ta mafaka wannan mutum yana kwanci kawai sai ya maharkin ga yana an nuna mai gidan shi na aljanna ya je zai shiga kawai sai aka ce a sai wancan wanda ya ba ta mafuta sai aka sa shi ne shi kuma sai aka nahi can wuta da shi kaga a maharki sai aka nuna mai isharar hadarin abin da ya aikata wancan mutumin da ya karɓi bakuntar shi ma sai aka nuna mai maharki makamancin wancan da ga gidan da zai shiga can kuma sai aka juyar da shi zuwa wancan gidan na wancan mutum gari yana wayewa ya gaugawa fita da neman su aka ce ga wanda ya ba su bakunta ya je gidan mutum ko kuma a kawai gidan shi ya tunkara yana zuwa ya ce wannan bakin da suka zo su ya ce a abin da aka nuna ma a mulki ne ma an nuna ma shi to kaga wannan wani abu ne wanda in hakan ya tabbata kaga kamar wata ishara ce da take nuni absa abin da dalilai suka tabbatar na yadda sadaka take zamantarwa sababin shiga aljanna na gaba-gaba manzala sassan lokacin da ya mamata wazi ya ce sun fi yawa a wuta kaga yana zuwa ba cewa bai ku yawaita kaza ku cewa ta sadaka fa ne ra'aytu kun aktsaru hasabi jahannam ku dinga sadaka naga kun fi yawa kun fi zamantawa mafi yawa makamashin wuta saboda yadda sadaka kin take tun kudewa waɗancan duk abubuwa ne to irin wannan ya kamata mu dinga kenan amfani da wannan muna halartarwa kuma a duk lokacin da za mu bayar da sadaka mu dinga tuno irin waɗannan gara ɓasa ɗin da kuma cewa akwai wasu mala'iku da kullum suke addu'a ga masu yin wannan wannan shine kuma sirrin da zaka ga da wahala ka samu dukiyar da a cikin ta da akwai zumunci da sadaka da hudda haƙƙin Allah ta zamanto ta watsi kaga suka addu'ar Allah ka sa maiwa kuma suna addu'ar Allah ka ba mai riƙewa asara shi yasa kuma zaka ga marwata mafi yawa da wahala kaga kafin su mutu yawanci sai su samu kare'ar saboda mai wannan rikewa da kuma ruwa din yanda waccan addu'a ta mala'iku take shafo su Allah subhanahu wataala ya karbi kyawawan mu ubangi subhanahu wataala gafarta mana kusakuran mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiwatar da dukkanin abin da muke karantawa لا كريم دغا زمن توا hujja kan ya rabbal alamin Allah ba mu iko yin komai domin sa wanda suke cikin kunci Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi musu ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya mai rama waɗanda suka rasa dunan su ko kuma dukiyoyin su ko kuma rayukan su da fiyayyan abin da suka rasa ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi addinin musulunci da musulmi ya datar da mu a tafarkin da yake so ya rana shi ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك